جمع للسافر فالسفر وكتاب قيل له سفر وأخذنا عن جرثومته يا قوم تسمى الريح سبا ويقال سبي بين سبا والشوك سبا بكمالته ما ضد الجور هو العدل إذ للإنسان هو المثل ما أهل القول للفرقة القصد لظلم فلتفهم والكسد لعدل فلتعلم قسط الإنسان كهسته وأسيره ذو الإتيان وإسي جمع الأسوان كل ما كسر ما ضمته الجنة كل بالبستان والجنة ضد الإنسان ذكر المولى من جنته أقواتها ترجل القدم ضد لحدوث فالقدم كرر بالليل وبكرته ودبار هلك والموت ودبار إن ولى الوقت وهزق ولله بلذينته والحب فلب في الأشياء والهب حبيب لا بقيا إذهب للعلم وعودتي الصرف الهيلة والتوب والسرف شراب مشروب بحر يسقي من قطرتي أنتم ما أجرمتم قط وكتاب أو صف كد يعفو كد عن فأرتي جمع لل ما جمع القدم الأقدام جبال الكل الإقدام كبر لله لرفعتي جمع للشكل الأشكال أما لإلباس الإشكال صلى الرحمن لرحمتي وجنان للقلب اسمعني وجنان للجنة إني قد سكت القول لهرمتي عهد لمرار مرتنا قل قوتنا هي مرتنا أطلب علما مع نصرتي العبرة دم أنزل عليها والإبرة إن تتدبر يا من يعتبرن بفكرتي ويا معلي خرز جزء من أطف الوادي فالجزء أبصر نزمي بإسالتي وفراق ساي هو البين والجزء من الأرض البين أي مد البصر بدولتي ما ما يهمل في البطن الحمل ما كان على الزهر الهمل أو رأس المرء ومرأتي
musallayatun ko musallasatun daga wasu inda dai shi fara karatun nan na musallasu kuduru shi ne ya masa ilhama cewa barato shi ma waɗansu abu ba ya tara a ciki to irin wannan ba abu mai daɗi a zuciya irinsa sai dai sai mu sauraro kuma ga irin su ma'an nura su ma'an nasur mu gana su ko shi kansa wannan littafin na malam aminu ai sai a samu wani wanda zai masa sharhi ya fidda dalilansa mu gani ko amma ba a ringa karantawa ana zama kawai ba ko to alhamdulillah Allah ya amfane mu Allah ya saka da alheri alhamdulillah da ya mutu ya bar yarsa da ya da yarda da uwa da mata da ɗan uwa shakiki to yanzu nawa ne matsalar daga nawa za a lissafa ga ya ya tsatsu shine ya haife ta ga kuma yar ɗansa ga kuma matarsa ga uwarsa ga ɗan uwansa shakiki na to shi kuma matsalan ya bar dubu ɗari hudu da tamanin nawa kenan za kowa zai samu ma nan wanne ya tana mafita na biyu eh to sudusi mafitarsa daga shida eh sulusi ko sudusi sulusi a ai ba abin da ya hana yadda da sulusi sai dai sudusi take nema to ga mace ta yi an faɗi uwa ko to tumuni daga takwas ga kuma shakiki shi asibi ne ko to yanzu mun san ma'abuta farilla su hudu ne biyu ta ta dahuli a shida shida kuma da shida sun tamasuli saura shida da takwas tawafiki da nisfi za a ɗau nisfin da a bigiya cikin cikakken ɗaya ko ko jahadakun ko daudakun ko hurhudu sau shida ishirin da hudu ko uku uku sau takwas shi ma dai ishirin da hudu domin an raba ishirin da hudu ita ya nawa kenan za a bata sha biyu to ita wafa nawa ne sudusin to za a bata hudu to ita mai neman tumini ita kuma nawa za a bata dafa mai neman sudusi to sudusi hudu saura ɗaya ya rage shine shakiki zai samu to yanzu misali da yake dukiyar gaba ɗaya kai mata kima akan dubu ɗari hudu da tamanin nawa kenan kowa zai samu haka ne nisfi ba to yanzu dubu ai abin da yake akwai shi dubu ɗari hudun da tamanin nawa za a kasa kenan ya zama kowane rabo nawa za a raba ashirin da hudu ko don a raba ashirin da hudu nawa kenan ya zama nawa kenan kowane rabo kaga kowane rabo ya zama dubu ishirin dubu ishirin sau du- ishirin da hudu ai dubu ɗari hudu da tamanin ko to yanzu za a raba kowane rabo dubu ishirin to ita wannan mai sha biyu za a bata ishirin sau goma sha biyu mai tan da arba'in ɗin haka to ita kuma uwa mai hudu za a bata ishir- eh, dubu ishirin sau hudu dubu tamanin to ita ma ya za a bata dubu tamanin ita kuma mace- eh, mace za a bata dubu sittin ko to shi dan uwa ya zama zai tsira da dubu ishirin ne ko to wannan kenan to ma na so wannan nawa ka samu a ciki a ka samu to ga wata ma uwar mata saboda duk magadan mata ne Mut- eh, mutum ne ya mutu ya bar ga inda magadan suke wato ya bar matan aure ya bar matan aure guda uku su matan auren guda uku ne ya bar yan uwansa shakikai mata su kuma guda takwas ya bar yan uwansa lu'ummai mata su kuma guda hudu ne ya bar kakanninsa guda biyu mata ɗaya uwar uwarsa ce ɗaya uwar uba su kuma gu- eh, guda guda biyu ne to shi kuma ya za a raba tsakaninsu su su uku suna neman tu- tumuni Uhum. ina da a nan to mafitar rubi'i hudu to su ku wannan fa yan uwa shakikai mata guda guda takwas suna neman nan sulsani mafitar sulsani uku to su kuma yan uwa lu'ummai mata su hudu fa suna neman nawa Eh? Sul- nawa sulusi to mafitar sulusi shi ma uku ne kakanni guda biyu su kuma suna neman nawa sudusi to mafitar sudusi shida shi kenan to yanzu uku da uku sun yi tamasu ne uku ta yi tadahuli a shida sai hudu da shida tawafiki da nisfi za a dau nisfin daya a buga cikin cikakken daya ko bau biyu ko jada biyu uku uku sau hudu sha biyu ko biyu biyu ko biyu sau shida sha biyu dai kenan to za a fara rabawa sha biyu su yan uwa mata shakikai za a ba su sulsani takwas ko to su kuma mata za a ba su rubi'i uku su kuma lu'ummai abinda suke nema sulusi ne sulusin sha biyu kuwa hudu ne yanzu ɗaya ne ya saura sai a ƙara uku a haɗa musu hudu su kuma kaka kakanni mata suna neman sudusi sudusin sha biyu biyu ne za a yi musu aulu da biyu a ba su biyu kenan to yanzu wannan matsalan da a ce shi kuma mai mutuwar ya bar dubu ɗari uku ne da arba'in faya kenan za a raba musu a ce matsalan ya bar dubu ɗari uku ne da arba'in ya za a raba musu Eh, dama ai koyaushe ba za ka ce za ka raba matsala ba sai ka gama aulin inda aulin ya afku a ciki dole sai ka gama aulin sannan za a yi maganar ya za a ya za a raba za a raba sha bakwai ko to an raba sha bakwai nono kenan dubu ishirin ishirin su shakikai mata da suke da rabo takwas za a ba su nawa kenan dubu ɗari da sittin kowace ta samu nawa kenan su takwas Mm. A'a. A'a, an ba su dubu ɗari da sittin su takwas nawa nawa kenan dubu ishirin ishirin ko to kowace a cikinsu ta samu dubu ishirin to su kuma matan aure da aka ba su rabo uku su uku za a ba su nawa kenan eh a ba tumini ba rubi'i ne kuma su ma suna dubu tamanin a su uku ne fa dubu ishirin ne din rabon kowane rabo ɗaya ishirin ne dubu sittin su ma kuma kowace ta samu nawa kenan ashirin ashirin to su kuma yan uwa ummai fa da aka ba su hudu nawa za a ba su kenan dubu tamanin su kuma kowace ta samu nawa dubu ishirin ishirin su kuma kakanni fa da aka ba su kaso biyu za a ba su nawa kenan dubu arba'in su ma kowace nawa ta samu dubu ishirin shi yasa wannan ake cewa rabo ne na adalci ba wadda ta fi wani ba wadda ta fi wata kowace da ta samu haka ɗaya ta samu da matan auren da yan uwa shakikan da yan uwa lu'umman da kakannin kowa da kowace ta samu haka ɗaya ta samu shi ne ma wani yake cewa a cikin wannan matsalar alamta alama wa anta bi ari nisra bi kasmi fariratil fil muslimina Nisar in suma ashirin min inasin fahartu bihinna indal faririna faqad usimal wirasatu kasma haqqin sawa'an inda kulli sa'ilina alam ta'lam wa anta bi ardi misrin bi kasbi fariratin fil muslimina bi sab'in summa ashirin min inasin fahartu bihinna indal faririna faqad usimal wirasatu kasma haqqin sawa'in inda kulli sa'ilina sai kana zaune a binni tana zaune a binni amma baka sanya za a raba gado ba baka sanya za a raba gado ba irin wannan matsala ta afku a ce kuma ta rikitar da kai ita matsalar an mutu an ban mata ne su goma sha bakwai yace ni kam na yi alfahari da ya zamo na sanya za a kowa kowace za ta samu a cikin wajen malaman gado domin wannan an yi rabo na daidai kowace ta samu daidai da ɗayar ba wadda aka fifita ba wadda yake an fifita ta wannan ita ake cewa da ita uwar mata saboda duk magadan mata ne duk magadan mata ne
nan da wata tafi babar su samu ɗaya tunda duk matsayinsu ɗaya kuma kakanni mata ko suno ne inda za su yi gado iyakarsu su da su ko da yake an ce mafi yawa biyun ne suke gado amma akwai cewa uku ma sun yi gado wai sukaru an zai dibni sabitin annahu warrasa salasa jaddatin yadda ne risala ya kawo ku to wannan kenan a gashi bai zai hana ya afku inda da rai ko inda da rai ai ba mamaki a ce ya afku din to eh kwarai inda musamman abin da yake da ya shafa abinci a inda safe abinci ba wannan ɗin sauran sharuɗan sun yi daidai illa iyaka cewa shi wanda aka ba shi allocation ɗin bai karba ba wannan ba komi wannan ba komi inda bai shafa abinci ba ya zamo cewa kawai dai bai karba ba amma sauran sharuɗan sun cika sauran sharuɗan da sun cika to amma shi na abinci ko da sauran sharuɗa sun cika in dai bai karba ba to bai halatta ya siyar ba bai halatta ya siyar ba to ba da ɗan tsatso namiji da 'ya'yan tsatso biyu mata su ne kawai masu korata ko ba a ɗaya bata kore ta ba ba a ɗaya bata kore ta ba tana gadon su da si aka ce idan da 'yan tsatso ɗaya ko ta yi mukasama da ɗan uwanta 'yar uwarta shi yasa masana ta cin nisfi ai mutum biyar ne aka ce ko ita kuma wannan ta mutu mace ce ta mutu ta bar mijinta ta bar yan uwanta shaƙiƙai mata su biyu ta bar yan uwanta mai kuma guda biyu ta bar kuma uwarta to ya za a raba dukiyar to eh shida ne shida ne to miji yana neman za a ba shi uku uwa to su da su daya lu'ummai lu'ummai fa to to ga shi kai kuma masu neman sulsani tunda nasu rabon ma ai yafi yawa nawa ne sulsani shida a sulusi kenan sulsani shida nawa ne hudu za a yi musu aulin hudu ya zama matsalar ta kai goma kenan ita shida aka mata aula ta kai har goma aka mata aure ta kai bakwai aka mata aure ta kai takwas aka mata ta kai tara akan yi ta kai goma amma iyaka kenan iyaka kenan daman su mafita farillai gaba ɗaya na gado guda bakwai ne a cikinsu akwai guda uku da ake wa aulu guda hudu ko ba a yi musu aulu akwai biyu mafitan nufi ba a yi mata aulu duk matsalar da aka ce bi kawai za a fara rabawa to ba magana a ce ai aulu aulu ba zai taba shiga mata ba akwai uku mafitar sulusi ko sulusani ita ma dai ba a yi mata aulu akwai hudu mafitar rubi ita ma ba a yi mata aulu to akwai shida a akwai takwas kuma wato mafitar tumini ita ma ba a yi mata aulu to wayannan guda hudun su ne wanda ba a yi wa aulu duk gadon da aka ce a raba biyu da farko ko a raba uku ko a raba hudu ko a raba shida takwas ba dama a yi aulu ba magana aulu amma wayanda ake wa aulu da shida da sha biyu da kuma ishirin da hudu to su ne ake wa aulu to ita shidan an fi mata aulu domin ita ane mata aulu har hawa hudu ita sha biyu aka mata aulu ta kai sha uku sha hudu sha biyar Mm, eh, aka mata aulu ta kai har sha biyar to ita kuma 24 aulu ɗaya kawai ake mata shine ta kai 27 ta kai a ƙara mata uku kawai ta zama 27 ita ce mimbariya ita ce mimbariya Eh, wadda aka tambayi sayyidina ali yana kan mimbari yana huduba ya fara huduba sai aka zo aka tambaye shi ya fara huduba alhamdulillah lazi ya kuma bil haqqi qad'a wa yujazi kullu nafsin bima tas'a wa ilayhi al ma'ab wa ruj'a sai ne zo ya ce ya amiral muminina rajulun mata wata raka bintaini wa abawaini wa zaujata ya zarkin mumune ga wani mutum ya mutu ya bar 'ya'yansa mata guda biyu ya bar uwarsa da ubansa ya bar kuma mata sai da na nan take ce tsara su mudu ha tus'a sai ya ci gaba da hudubarsa ya ce to ya kara za uku za a kara dan an raba 24 su da farko yaya za a ba su sha shida sulsani uwa za a bata su da si hudu uba su da si hudu dukiya ta kare ga mace mai neman tumuni sai a yi mata aulu uku tumuni 24 uku ne sai a yi mata aulu uku shi ne shi kenan ya zama 23 iyaka aulin kenan da ake mata guda ɗaya tak to
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم to alfasalul awwalu fasali na farko a cikin wato siffanta su da kai karar bege washe kawal garami da kai karar bege
عن التذكر في راميه سلم ما زلت دمعا درامي مقلة بدم Mm.
أم حبت الريح من في لقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من جبني Mm.
فما لعينيك إن قلت اكتفاها متى وما لقلبك إن قلت استجب يدني Mhm.
أيحسب الصب أن الحب منقسم ما بين منجسم Mun-
ما بين منجسم munsajimin منسجم من هو مقترن Mm.
لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل مم.
ولا أرقة لذكر البال والعلم Mm.
فكيف تنكر حبا بعد ما شهدت به عليك عدول الشرك والسقم Mm.
وأثبت الوجد الخطي عبرت وبن- وبنم Mm.
مثل البحار على الجزيرة haddaika والعنم Mm.
نعم ترى طيف من أهوى فعرقني Mm.
والحب يعترض اللذات بالعلم to bil- to يا لائمي في الهوى bana za ka yi sauka ne bana za ka yi sauka ma na so
السبش
to da ma salu yana cewa uku za ka sa a haka da ya ce to
Amin tazakkar jiranin to a, ya fara da faɗinsa a mazarta dam'a yanzu ka cuɗanya hawaye yanzu ka cuɗanya hawaye bidamin da jini hawayen da yake jara ya gudana min makulatin daga ƙwaran ya ido ka cuɗanya shi bidamin da jini min tazakkuri jiranin saboda cinna makota wanda suke makotaka da zi salamin da gu da ake ce da shi zi salamin dan ka tuna mutanen da suke zaune a gun da ake kiransa zu salamin shikenan kuma sai kai ta kuka har kukan naka ma ya fi karfin ka yi ka zub da hawaye sai jini ma kake zubarwa eh? wato wannan istifamin ya zama mai kenan na menene hmm? to inkari ne to takariri ne kowanne ko ta'ajjubi na ban mamaki ko ya ya zama na ban mamaki ma a ce na ban mamaki ma la'alla ma'anar ta fi fitowa cewa yana nuna mamakinsa yana nuna mamakin cewa ya saboda tuna wa'yansu kuka ya fi karfin a zub da hawaye ya kai sai zub da jini ma ake koyaushe ta alhamza an aka istifhami da ita to mafi yawa abu dalilin istifhamin shi yake zuwa a bayanta to amma kama a irin nan ma iya cewa ba wai lalle ne ya zamo dalilin istifhamin ne ya zo bayanta ba tunda ba ta yi mahaɗin tambayar ko ko ban mamakin cewa saboda tunanin ne ba saboda tuna su makotan ba a'a ya zamo cewa ya kukan ma ya zamo har ya haura a yi shi da hawaye ya zamo ana yinsa da jini ya zamo ana yinsa da jini yanzu wannan jumlar da aka fara wata iri ce kenan amin ta zakuri jiranin bizi salamin mazarta dam an jaramin mukulatin bidami wata irin jumla ce eh? ismiya ce ina mubtadan ina labari tunda din an ce jumla ismiya za a saurari a ga mubtada a ga kuma abin da zai tsaya labari ko matsayin labari Alhamza harafi ce ba ta da wani mahalli al'irabi. Alhamza harafi ce ba ta da mahalli al'irabi. Tazakuri kuma suna ne majaruri shi yasa sai dai ka hada hada harafin jaramin tazakuri din ka ce za ka bashi mahalli. Ta yi shi ya zama yana da mahalli. ai jumlar ba ismiya ba ce fi'iliya ce mazajta dam'an shine jumlar wannan min tazakuri jari da majruri ne wanda yake yara ta da shi mazajta din fi'ilin mazajta mazajta din da shi yara ta to shi yasa jumla ce wadda take fi'iliya ba jumla ce ismiya ba to
am habbatar ribi koko iska ce ta taso abin da yasa kake kuka har kake zub da jini don iska ta taso ne ta wajen da wajen da ake kiransa kazimatu iska ce ta taso daga gurin da ake kiransa kazimatu shi yasa da kaji kanshin wajen yasa kake kuka har kake hadawa da zub da jini koko walƙiya ce ta yi haske a cikin duhun dare daga dutsen da ake kiransa iramu shi ya sa ka kake kuka har da zub da jini? Me ya sami idanunka duk sanda kake da su ku kame daga zub da hawaye hamata a sannan za su ce ma wai sun san su zub da hawaye. Me ya sa haka? Me ya sami zuciyarka duk sanda kake da zuciyar taka ta farka daga bege sai ta ƙara ɗimauta. shi kuma wannan maɗin wacce ce fama li'ainaika mece ce mausuliya wata irin mace wannan fama li'ainaika istifhamiya ce to me matsayinta menene matsayinta suna ce eh to menene matsayinta shi ya sa ma dama aka ce meye matsayinta tun da sunan ce inda harafi ce ba ta da matsayi ai mubtada ce to ina labarin a wannan jawabin sharaɗi ne jawabin in ne in sharaɗiya ƙulta ɗin shi ne fi'ilu sharaɗi hamata shi ne jawabin sharaɗin shi yasa a nan da fi'ilu sharaɗi da jawabin duk sun zo fi'ili mari an ce daman da sharaɗi da jawabi sukan zo filai mari ko wa mari ya ne au murari aini tulfihi ma au mutakhalifai ni inda ibnu malik yake faɗa alfiya ina labarin ma mubtada li'aine ka jari da majrurin shine labarin li'aine ka shine labarin to ita jumlar fa sai in kul takfufa hamata ne mahallin ta me mahallin ta ita wannan jumlar sharɗiyya da aka kawo in kul takfufa hamata me mahallin ta Hmm? jarra me ta zo don me ta zo jumla ce wata iri tana da mahalli al'irabi ko ba ta da mahalli in tana da mahalli an ba ta da mahalli al'irabi saboda wata iri ce an fada cewa jumloli guda bakwai ne ba su da mahalli al'irabi to wacce ce ita in kuma an ce tana da mahalli al'irabi to wacce ce a ciki a ciki su ma guda bakwai ne aka ce suna da mahalli al'irabi ko wacce ce ita wannan in kulta fufa Eh? Eh? Tamizi. A ai tamizi baya zuwa jumla. Tamizi baya zuwa jumla. A cikin dai jumlar akwai tamizin da yake an shafe shi. Akwai tamizi wanda yake an shafe shi a cikin jumlar. Na a ce. Kuma gashi ta zo sharaɗi. Sharaɗi ya iya zuwa na atikwa. hali to gara ma a ce halin ko alhali in kace da su me ya sami idanunka duk halin da kace da su ku daina zub da hawaye su kuma sannan za su ce sun san su zub da hawaye shi wannan uku fafilin ya halatta a fakki ya halatta a idgami amma anan dole a fakken saboda wazani saboda kula da awam amma ya halatta a ce kuffa ko a ce ukufa a iya cewa kuffa kuffa da yadda yake an rafa shi ga mufradi a iya cewa kuffa ga mace ɗaya wato mufradi muzakkari a ce kuffa mace a ce kufi kufi a ranar yauma wailaki alwama ko aka rafa ga mutum biyu a iya cewa kuffa ko ga mutane da yawa a ce kufu amma in ga mata ne dole wannan ma a faki a ce ukufna umarni ga jama'ar mata dole a faki amma guda hudun nan a iya yin fakkin ko a irgani a iya cewa kuffa ga namiji daya kuffi ga mace daya kuffa ga mutum biyu ko maza ko mata kuffu ga maza da yawa alam tara ila allazina qila lahum kuffu aydiyakum to kuma a iya yin fakkin a ce ukufuf ko ukufufi ko ukufufa ko ukufu a iya yin fakki kenan a shi kuma wannan hamata din ya asalinsa yake me aka yi masa istimali nawa ne ya shiga masa a ya koma hamata ya asalin yake na? a inda hamiya ne sai a ce hami gashi an ce hamata ai hama ake cewa ya hami ko hama ya hami fi fa'ala ce wadda take ya iyulla ne hamaya ne da asali shi yasa daman yana daga jawalib guda biyar da suke sa fa'ala murari inta ya zo masa ya fi ko guda biyar ne to wannan ɗaya ne daga ciki hama ya ce ƙarshen ko yanzu da aka rafa ga mata ya kenan asalin yake ya aka yi ya koma hamata a me zai sa a yi masa kasara yana da fatarsa hama da aka rafa ga mata me yasa ya koma hamata ya yake da farko kafin a samu hassun to sai aka sa kaka in za a rafa ga mata ya kenan ya dace a ce shi hamadin asalin ya yake hamaya hamaya ne asalinsa to kuma da za a rafa ga mata fa sai a sa me na farko za a sa ta ta mace mai sukuni za kuma a sa alifi wanda shi fa'ili ne da miri ne ko ko to yanzu shi wannan alifin sabo a ita wannan yar saboda fata ta yi nauyi a kanta za a mai da ita alifi ya koma amat to kuma ga masu sukuni biyu sun haɗu masu sukuni biyu sun haɗu kaga shi wannan alifin dole a safe shi kenan saboda zalta ƙasa kine ni huzifa adu ma'au kusira zalta ƙasa kina ni huzifa adu ma'au kusira shi yasa sai ya koma hamat to kuma yanzu da yake za a sa wannan alifi na tasniya ita wannan tarme sukuni sai aka yi mata fata ya koma hamata hamata to istimali nawa kenan aka yi kafin ya koma hamata din guda nawa ne yanzu muka yi uku da da ita ya rigata da fata ita kuma tar da sukuni to yanzu kaga da farko ita wannan yar aka fara mai da ita alifi aka ɗauke sukunin sai kuma aka mai da ita alifi kaga istimali biyu kenan ga ɗauke ɗan fata aka ɗauke fatar kuma aka mai da ita alifi istimali biyu kenan sannan ita wannan aka shafe ta istimali uku kenan sannan ita wannan tar aka mai da ita da fata ai istimali hudu ne kenan ko istimali hudu ne ya afku a ciki har ya koma yanda yake a yanzu hamata to ya awon hamata din yake ta fuskar tasarifi me aka shafe ta'ata an shafe lamun kalmar shine wannan alifin da aka shafe wannan koyar wadda aka shafe yarda aka mai da ita alifi kuma aka shafe shi yasa an shafe lamun kalmar kenan to to mali wa mali kalbika me yasa zuciyarka kuma in kultastafik in kace da shi farka in kace da shi istafik ka farka ya himi shi kuma sannan sai ya ƙara ƙimar cewa a sannan ne yake ƙara shiga so san sai ya ƙara shigarsa a nan kuma kaga fi'ilu shar'i ya zo mari kulta fi'ilul jawabi ko ya zo fi'ili murari ya himi shi wannan jumlar istafik din a meye mahallinta mahallin istafik menene mahallinta al-irabi ko ba ta da mahalli eh maf'ulin istafiqan qulta ne shi yasa mahallin nasba ne da ita ko ya zama mahallin nasba haka can wancan jumla ta baya ufufa ita ma a mahallin nasba take bisa zama wata maf'uli na qulta din me yasa zuciyarka duk sanda kace ta farka sannan kuma ma take ƙara san to duk zai bada amsa akai na amsa raɗai fuman a hawa fa'ar raƙani nan ne zai ba da amsa sai an kai nan ne wajen amsa na'am tara ɗaya fuman a hawa fa'ar raka ne wani hubbu ya tare irin wannan yanzu usulubin da ya ba a nan ya ake kiransa a babin balaga da kansa yake magana amma kuma sai ya zama kamar yana yi da wani ne ga wani a gabansa ya ake kiran irin haka ta jaridi irin wannan shi ake kira ta jaridi ya tsiraita wani daga shi kansa ya zama kamar da wani yake shi da kansa yake amma sai nuna kamar da wani yake irin kamar irin abin da ake cewa zancen zuci ne mutum yana magana da kansa amma ya ringa nuna da wani kamar da wani yake shi ake kira ta jaridi to kuma a wannan akwai wani nau'i na dibaki a wannan akwai wani nau'i na badi'i a wannan baitin wanne ne kenan fama li'ainaka in qulta kufa hamata wa malik albika in qulta tafi jahimi wani irin nau'i ne aka samu na badi'i a wannan? a ba sulub hakimi ba da baki aka samu a tsakanin mai da me da ukufa da kuma hamata kamewa da zubarwa da kuma istafik da kuma yahimi farka daga begen shi kuma sai ya kara shiga begen da tsakanin istafik da yahimi shi ma dibaki ne an sami dibaki to to sai kwana nan amana rahim أيحسب الصب أن الحب منقسم ما بين منجسم mun
ما بين منسجم mun sajimin
منه ومنقرن لولا الهوى لم ترق دم أن على قلل ولا أرقت للسربان والعلم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدم والسقم
alhamdulillah
a ya hasabu sabbu yanzu wanda yake mai bege yana zaton yanzu a zaton mai bege shine cewa soyayya zai buya sanda yake soyayyar da take tare da shi za ta buya yana zaton haka zai yi a ba zai yi ba ba zai yi ba wannan istifhami ne wani iri istifhami ne wanda yake inkari istifhami ne wanda yake inkari aya sabu sabbu daga tawawa mu kenan daga farko zuwa yanzu istifhami iri nawa muka gamu da shi tun daga farko zuwa nan kaga tun farko daman da istifhami aka fara ko amin tazakkuri jira ne bizi salamin sannan aka sake wani istifhamin am habbatin rihu aka sake wani istifhamin fa mali ainaika sannan nan ma aka sake istifhami iri nawa kenan na hudu to iri nawa kenan muka gamu da su dukkanin su iri ɗaya ne ko da bambanci to na farkon wani iri ne amin tazakkuri jiranin bizi salamin to na ta'ajibi ne to wani nabiyin fa an mahabbatin rihu min tilka'i kazimat to na ta'ajibi ne yana mamaki ne kenan daga cewa iska ce ta taso koko daga abin da ta sabauta mamakin daga taso wata ne koko daga abin da ta sabauta ne daga abin da ta sabauta amma kaga shi ma tambayar da ya istifhamin akan ko ita ce ta taso ne ko ita ce ta taso ne kaga ashe kenan istifhamin ba na ta'ajjiri ba ne ko sai na uku kuma ya ce in kulta kafafa shi kuma wani iri ne famali ainaika in kulta kafafa hamata wa mali kalbika ga wani mako tafiyarsa daidai da na uku amma sai a iya cewa shi ne na hudu mali kalbika in kulta tafi ya hini wannan kwa rubuta za ka kawo shi bayan nasu aya sabu sabu ko aya hasibu sabu hasiba tana zuwa da fuska biyu hasiba ya hasibu ko hasiba ya hasabu larabawan hijaz dai sun fi cewa hasiba ya hasibu kamar kira'ar nafi'u kenan duk inda ya zo a ƙur'ani wasu larabawan kuma sun fi cewa kamar banu rabi'ata sun fi cewa ya hasabu aya sabu sabu yanzu wanda yake mai bege yana zaton annal hubba cewa so mun katimun mai buya ne ma baina mun sajinin min tsakanin abin da yake mai kwararowa daga gare zai buya tsakanin abu biyu shine hawayensa wanda yake yana ta kwararowa daga idansa wa murdarimi da kuma mai konuwa shine zuciyarsa ga zuciyarsa koyaushe tana cikin konuwa ga idanunsa koyaushe suna cikin zub da hawaye amma tare da haka a ce wai so zai buya so zai buya a aiga shi ya bayyana a fili ita wannan matsin wata iri ce a cikin nau'o'in ma guda goma sha biyu da muke da su wannan matsin wacce ce ma bayyana mun jini a ma ba ta zuwa bayaniya ba inda ma take zuwa bayaniya akwai guda bakwai wanda suke suna akwai guda biyar waɗanda suke harafi amma daidai a cikin su ba inda suke zuwa ba inda ma take zuwa bayaniya tana zuwa mausuliya istifhamiya eh mausuliya annal hubba munkatimun allazi baina munsajimin minhu to allazi din a sannan an ce mausuliya ce ma din a sannan menene matsayinta a tun za a dace ba mausuliya ba ce kenan annal hubba mun katimun ma baina za'ida ce koko ga ma amfani da ce komai ba shi hanyar ma amfani wacce ce wannan ma mazdariya ce ko wacce to a cikin mazdariya mazdariya wadda take zarfiya ko ko mazdariya wadda ba zarfiya ba wadda take zarfiya to masdariya ce wadda take zarfiya ko masdariya ce wadda take zarfiya matukar matukar yana tsakanin hawayen da yake kwarara daga gare shi muddin dai muddin dai ga hawaye yana kwarara daga gare shi ga kuma zuciyarsa tana ƙonuwa a ce a ce wato soyayya za ta buya cewa shi masoyi ne zai buya shi yasa masdariya ce wadda take zarfiya masdariya ce zarfiya to muddata muddata kaunihi baina musa jinin
laular hawa lam tariq jam'an ita ce irin wadda take zuwa da irin dama ma dama ma dama tis samawati wal ardu kamar an ce muddata dawami samawati wal ardu to laulal hawa in ba dan so ba in ba dan so ba da ba abin da zai sa ka ka da hawaye shi wannan hawa din me matsayinsa laulal hawa me matsayin hawa din sunan a laula ba ta da wani suna laula ba ta da suna laula iri nawa ce laula iri nawa ce gaba ɗaya to ko iri ɗaya ce ba to hawa ɗin menene matsayinsa marfu'i ne to an rafa'ance shi akan ne marfu'i ne kwarai da ramma a bakaddarawa kan alifin saboda suna ne makasuri to amma me yasa aka yi masa rafar a cikin marfu'atu guda bakwai ne guda ɗaya a'a me yasa aka yi masa rafa ba wai me yasa aka yi masa rafa da kaddara eh a laula ba a faɗe ta a cikin abubuwan da suke sa a yi rafa ba ko am marfu'atu sab'atu da menene ga fa'ili ga na'ibul fa'il ga mubtada ga labari ga sunan kana ga labarin inna ga kuma tabi'u lil marfu'i su kenan marfu'at to shi wannan an masa raf'a ne saboda me marfu'in ne haƙiƙa da ramma muqaddara marfu'i ne saboda me mubtada mubtada ne to ina labarin mubtada ne koyaushe ita laula ana akan wato rafa ta ga jumla wadda take ismiya ko da yake ga ta sharaɗi ce laula sharaɗi ne laula zaidun la'ataituka laula antum lakunna mumin laula farlullahi alaikum wa rahmatuhu ina labarin dam an to kuma labari a yi masa nasba jumlar lam turik a yawwa mahazufi ne wujuba ai ba laula wajibi ne a shafe labari wa ba da laula alzamu hasfal habar ko ko yadda mai alfiya yake fada wa ba da laula galiban hasful habar hatimun wa fi nafsi yaminin zastakar wa ba da wawin ayyanat mafhuma ma كمثل كل سانئ وما صنع لولا الهوى موجود موجود shine labarin an shafe shi in ba dan so abin samu ne ba laula antum mawjuduna lakunna mu'minina laula farullahi alaikum rahmatuhu mawjudani lam turik wannan jawabin laula ne ba shine labarin mubtada ba lam turik jawabin laula ne jawabin laula ne amma ba shine labarin mubtadan ba